الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء درع الحميد uku ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya in ba manta ba watan da ya wuce kusan jiya ba mai karatu ba saboda ruwa to amma kuma da ma yawanci malamin da yake tuna mana cewa za a yi karshen wata ya zo za a karanta ahkamun jana'i sai kuma yawanci akwai waɗanda da dama ba sa manta cewa lokacin ahkamun jana'i amma yawanci akan nan tunatar da mu akan wannan shi sa ni kaina da na da yamma da na zo na kasa tantance wanne ne to amma dai ya kamata mu tsaye da shi musamman ganin ka gani wasu suna ta shigowa da amadu da ganin cewa littafin saura saura zuwa gaba ta bi ku karatu biyu muka yi wannan karatu a kuma wani an gama shi sai dai kawai yan karamin misala da suka makala shi saboda haka ya kamata mu biya shi shi wannan littafi a kamun jana'i watan da ya wuce mun tsaya a a daidai shafi na ɗari biyu da tamanin da uku yana bayani ne akan ma ya haramu inda al-qubur abubuwan da aka haramta mutum ya rika yi a makabarta wannan suna da muhimmanci mu kiyaye kamar yadda muka faɗa domin ita dai wannan mutuwar kullum yin ta ake to ya kamata kuma a yi mata tanadi na ja faɗa mutuwa ba tsoron ta ake ba tanadi ake ba tsoron mutuwa kaɗai taɓin hankali ne an gane domin abin da ya zama labudda minhu to ya za ta yi da shi ta da biya ke yi wanda ya san zai yi balaguro in mutum za shi umara ba zuwa yake shirya ba za ga ya yi jiri sosai bayan shirin biyan kuɗi da ya biya kuɗi sai kuma me sai ya zo ya shirin yadda zai yi aikin umararsa har ya yi guziri wannan shi ne abin da yake to haka ita ma mutuwa tun da dai sai an je su ta da biya ke mata ba tsoron da ake ji ba eh wannan shi ne mun tsaya daidai gabar da ma ne yake cewa وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها إيه وفضله أن تنتاب لذلك وتقتل shine ma da yake hakika an wajabta itikadin tijawati suna wajabta kudirce amsa addu'a inda ha a wajen makabari akwai wanda yana ganin wato kamar da za ku yi ta gani a social media abun wasa wasu hatta matsalolin da Najeriya suka shiga sai ga mutum ya je kabarin wani yana gaya masa wai ana cikin wahala da ya kamata kaza na san wasu za su gaggani a cikin za ku ga abu kamar wasa kuma wasu suna kawo shi abubuwan da ya saba wa Allah shi kansa wannan ƙara jefa mutane a cikin wata musibari domin lokacin da kuka ajiye Allah ku koma gurin wani da sai kyale ku da wayan ku ya gaya za a to shine ba ne yake gaya mana akwai wanda ba wa iya wannan ba suna ganin cewa matsala kaza in ba zuwa kai kabarin wani karo eh ba ba za ka fita wannan kuma wato wasilatun ne ila shirk shirka ne kan sama da falala haka an tinta ba lidalika an gane a halarci wannan a halarci wannan kabarin saboda haka wa tuktar kuma alfatihin haka malin ce wa inna majtama'a inda istima'atun kathira sannan za ga mutane har suna haduwa kamar yadda ake yi a abin da zai ba ku mamaki wannan shekarar da social media ta zo ba kuma yan karbala ba an tafi gurare da yawa yan Najeriya sun zo saboda social media an tafi karbala ana roƙon na cikin kaburbura har wani ba da yi nuna jahilcin sa karara da ya je ruwan tuba da wani yake nema albarka a ruwan tuba ruwan tuba da gurin da aka wato halakar da mutane a nan a wata alwa har yana cewa wajen Najeriya wanda wato suke da bukata a tura ma bukata ya roƙa a gurin ruwan tuba da a ga wannan ittimatul wasila ce a ruwan tuba da zaka nemi hatta guraren da Allah ya halakar da mutane annabi cewa in kun je wuce ku wuce da sauri me yasa idan an zo mutum yana aikin haji ko umara idan ya zo yana sa'i da ya je koriyar fitila yake ƙara sauri me yasa saboda guri ne da aka yi azaba ba a so ma ka tafi hankali da sauri za ka wuce amma wai an je gurin ruwan tuba da na tsaya kuma wai ana wani ba a tsara lahu ya mai sunna shi da wanda ya tafiya hajji da umara ma an ka tafi ba ilimi sai ka yi kwatariya wannan tana irin wancan gurin da ba a tafi hajji da umara saboda fararen nan za ka ga abubuwa da yawa da suke wanda ba shi da asali saboda fararen nan da muke raina kanmu da yawan su mun fi su kala saboda duk inda ya gane kyalli da kwal sai ya tsaya ya goga ya shafa a jikinsa sai ga kuma ana tsayawa ana goga in ka samu musamman yan madina su ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yan madina in malaman madina suka gani za su ce ma haram haram domin su suka zauna da annabi kuma annabi ce ma yayi karshen imani a karshen duniya ma gaba ɗaya madina zai koma tattaruwa zai koma madina imani gaba ɗaya can zai koma ta haka ba zai yi kace kafi su iya addini ba yawa yawa Allah ya tsawon to shi ne ma da yake gaya mana wannan yake cewa wa rubbama tawdewa inda ma inda halaka an tattara abun ko a nan garin har kawai yanzu wani suka kushe ka ya ce ga ruwa yana bulbulowa waje kaza kawai wani ya ce ka karya a kan tuka bayan na ake yi wannan ana zuwa ana shiriri ta sai ce istima'atun kasira haɗuwa da yawa fi mawaki mu'ayyana mautin shi ne a ajiye wani lokaci a ce duk watan safar kun ga taimakon da Allah ya mana wannan safar ɗin yanzu da ya kare ai da yake ana ta karantarwa kun ga wannan karan ai maganar larabgana ta yi soki wani ma ta wuce bin na ji ba da ake cewa gaba ɗaya a rana Allah ya ke so ka ta duk masifu duk kwanuka a kifa su duk ba a tsarar lawa da halin kuka yi ba a wanka a ranar na ta tabbatar yanzu dai mutum dama ba kazami ba ne ba wanda bai wanka ba ran laraba wannan larabar da ta wuce kowa ya wanka da wani ma ranar da je da kwarar kuwa a gani to saboda haka wannan shi ne saboda haka ba shi da wani asali ma anzalallahu biha min sunna to shi ne ma da yake gaya mana a nan mautin shi ne a sanya wani lokaci da ya yi a rika yin wani abu shi ne mautin za ka dana cewa mautin alhaji lokacin ake haji domin yana da duk ɗaya cewa duk ne duk zulƙa'ada da hijja yawwa lokacin sallah karama duk ƙarshen Ramadan. Talla babba duk kaza shi ne mautin. To da abin da ka mai da shi mautin a addini. Mautin to wajibi ne ka mai da shi idi kenan wajibi ne ka kamo mata idi in ba haka ba kai da Allah. Shi za a baya in za ku iya tunawa ya ce wanda zai rika zuwa ziyarar makamanta kada ya fuskin da da dai. Ya ce shi duk juma'a zai tafi makamanta. wani layu suna ganin kamar daidai ne baya zuwa makaranta baya da ganin shi ai baban sa yake so ko saboda haka ko mahaifiyar sa yake so ba shi da asali to ake dayan su dayan ka buji iska domin li anna hatu zakirukum al-akhirah haka aka ce idan ma ya zama kawai da shi gurin zuwa zai zama ba ka tsoron kabari kamar da yara suke yanzu za ga an ɗauko gawa suna shiga cikin mutane ko suna kukkudawa sai ka auna a yarintarka in dai ka zo kafin cutar za ka kai tsoron makabarta ne amma duniyar da za ka suna gutewa gaba suna cin manya ba me yasa abubuwan da ake bukata yanzu duk wasu ma sun tashi yanzu suna mata har cikin makabartar za ta fada wani ya shiga ya dauko ko ba ka bayyana kayan barcin su ya kuɗi daga cikin ma zai zundumo muku kafin ya wa'annan abubuwan da ana bukatu suna da muhimmanci to shi ne ma da yake cewa saboda ne sai yake cewa wa hada bi ainihi huwa alladhi naha anhu annabi ware lokaci a kankan sa shine annabi ya hana eh bi kauli saboda cewa la tattakhidu qabri aidan annabi ya ce kakkuri bi qabri na ya zama guri ki kare yace hatta inna ba'd al-qubur har za ka ga wasu daga cikin abubuwa yujjama yujjama uli inda ha yawmin min as-sana ana taruwa a gurin a a rana ɗaya a shekara ko hukumar biyu da ake zuwa gaji kafin da yake kiran sa ta kwado ma sai za su yaɗa ta kawai wasu sun ware duk watan kaza za su tafi na kwado wurin dan goji wallahi da yana nan ya kafo ne domin shi ne zo ne ya sunna wai kuma su ji da ai karewa kenan to wannan shine mali yake wa yusabaru ilaiha kaga sai ga ana yin tafiya ta kiya zuwa ga take madin muharram aw rajab wanda ba muharram wanda bi rajab aw sha'ban ko sha'ban aw dil hijja ko dil hijja ko kaji wani yana magana wani tsoho yana magana yake zuwa karbala sai ka je maka tausayi za ka yi da wanda yake karbala haka yake ko yau na ka tausayi na wannan abu sai ka je maka tausayi dan Allah ban da dujewar basira ai ko mutum bai yi karatu ya san wannan ƙarya yake yawa domin zuwa karbala yana ciwo kuran musulunci ke shi ko zuwa yake hajji yana ciwo arkanin islam har sura Allah ya ba wa hajji yace suratul mai hajji ka taɓa jin suratul karbala karbala to kuma gurin da sai na waje da da kansa ya kira shi yake karbun wa bala gurin bakin ciki da bala da dole zai kai ka guri ne da damuwa take a gurin da kuma bala ne haka ne da karsa to shi ne ma da yake a to kaga wadannan augani ko ko augani hali ko wani sa wa ba'du hadith da bawo inda fi yawmi ashura wasu kuma za ga ranar ashura ke tattaruwa wa ba'du fi yawmi arafa wasu kuma ranar arfa Allah madaukakin sarki annabi yana tarawa ubangiji madaukakin sarki mabiya masu biyayya gare shi a arfa wani kuma yana zaizaye ziyara ne da ziyara ne da wani gurin shine kawai za a tafi aikin hajji kai ka ce a kar aji a tafi wani guri ya fi nan annabin mabiyar annabi kake ragewa kai ka zama kijiyar annabi alaihi salatu wasalam amma kai a gurin ka kai ne kuma bai san sa ai bai tara wa annabin mabiya shine masoyin sa ko yawa ya kake ji wani lokacin ko zuwa kai guri ka zauna ana hira ana ta tattauna kai dan riyal madrid bai ci dan barcelona idan dan riyal madrid ya zo na biyu ya zauna sai ka ji ya kara ba karfin gwiwa ko ba haka bane to shi ne kawai sai ka ji ya karfafe ka ballan da za a duk gurin kuri za ga ana shewa ana yabo wanda ya ga wani mujiya a cikin arzikin da saboda shi ba dan naku ba to shi ne ma da yake cewa wa ba'du fi yawmi arafa wa ba'du fi nisfi min sha'ban wasu kuma a rabin sha'ban sai an wuce a bara wa ba zuwa fi wakati da aka wasu kuma zuwa da wani lokacin daban ya yake ya kuna da yawmin min al-sanati dai da za ku ware wata rana a shekara ta sarfi da za a rika da fatar zuwa gurin kawai ka gane ko muna duk lokacin ko a yanzu kana zaune ka sha su baro da ka koshi ka ware wata rana na bada misali ka ware kawai kace kai kadai abin ya shafa duk rana kaza za ka je makabarta ka bai da shi shi abin da kawai muke zo mu bayyana kowaye kuma ya haka shi ma ya yi amma ka bushi iska ka je wannan ba haramun ba wani jama'a inda za ka gana bada misali a baya akwai wanda duk uku ga wata sallah suke haduwa ne da kuma duk uku ga wata za a haɗa ta gurin baba ko ba yi yawa irin wannan ne misali kenan domin kuma yi fiƙi kun yi fiƙin da an bai da da ko yawa sabanin inda a dai wata ce misali take aure a adamawa ko yola ko kaduna sai ta zo zuwan ta iya wata lokacin da kawai ta ta wa kanta lokacin da ta zo gari ba wani takaitaccen rana za ta ci domin ba ta da cewa mai zuwa take rana ɗaya ta koma in ta ji wannan ba komai amma kai kana zaune kawai ka ware rana a shekara wannan ya zama shi da wannan shi ne to shi ne ma da yake cewa بحيث يكون لا يوم من الثلاث الصرف ويجمع عندها في كما ترى أقول كما تكتب عرفة فبيت أجي أربعة ومزدلفة تفانا مزدلفة ومن التفانا منها في يوم من السنة في أيام معلومة من السنة لكن أقوالكي لسننو أشكرا في الألعادية يشكرا تعالى ذلك تنبيه سجي يوتي أجي أربعة رأسك يا فوقما ما بتجي بيان يوتي أجي أربعة ni na je wata kila in baka je ba sai kai ta tunani amma wanda ya je ya san yau shi ne kwanakin mina sau da aka ɗaya yiwu ne duk shekara haka ake yi ba canji ba ranar da sauri ya ce ta ɗaga yanzu ba za a yi kaza ba kai gidan nan yanzu na ɗaga muku yi wannan shekara ba za ku yi ba arafa dai za ku yi amma gaskiya ba za a yi ba saboda kaza ba zai yi ba domin abu ne na Allah ya ake haka za ko matsala aka samu a gurin sai an samu wata dole to shi ne ma da yake gaya mana to sai yake ko kamar sadu musallan bisir yau mana alidai ka gane kamar yadda ake da fatar wato da fatar gurin sallar birane yanzu da kai kafin masallacai su yawa idan sallah karama ta zo ina mutum zai da masallaci na masallacin sarki ko ina ko fage ko biyu ke su ne sanannu to kamar yadda yanzu kai ma a gane yake cewa in sallar idi ka zo tunda ka san wuraren idi ka san gurin da za ka a cikin birni domin masallacin yanzu sun yawaita to a ke a ɗau tsarin idi kun san idi ne wa wannan masallaci ba da ake kowane masallaci nan gurin yanzu muke kan salawat in idi ya zo kawai zai yi kuma wannan ne har yanzu ban da fahimtar cewa baya ne daga cikin manufofin da musulunci ya kawo na wannan haɗuwar ya kake jin kwarjinin sallah a shekarun baya da kuma yanzu ai kwarjin babu haɗi ba ba haɗi ta fi kwarjini a da akan yanzu lokacin da za ka yi wanka ba wanka ya tattaro ku ku biyar gaba sai ku tafi ko da ba ya haka ba ku haɗu amma da kana jin ana kira zallan ba za ka ci gaba da haka domin a kusa da kai saboda haka wanda yana ɗaya daga cikin manufofi kuma na iya cewa a je a haɗu za ka ga mutanen da ka dace ba ka gani duk sun yi zuwa ya ce a masallacin shi ne ke gaba kuma mun san gurin tsayawa manyan malaman da ba ma iya zuwa mu gansu mun san gurin da suke zuwa a tsaya a cikin ta ka ga gwamnoni ka ga shugabannin ƙasa duka amma yanzu bai da kowa kusa da shi zai sallah baya ne daga cikin manufofi na musulunci duk an rufe saboda san zuciya kawai to shi ne ma da yake cewa wa kamar sai da sallar zuciyar da yau mai ayyau yau mai ayyau ranar idi biyu nan bal bari wannan da ya rubba ma kana da tamamu ya da idi istima'atu bidin wa duniya a hammun wa ashad yace sau da yawa ma zaka ga wato muhimmantuwa abin da aka ba wa muhimmanci a wayannan ranakun wato shine haɗuwa ta addini ko ta duniya ita ta fi falala ita ta fi wato girma ta fi muhimmanci da tsanani a gurin mutane ba abin da Allah ya ce to shine maganar da ne ومنها ما يسافر إليه من الأفكار في وقت معين yana ɗaya daga cikin yana daga cikin irin wannan idodin ko tafiye tafiye shine abin da zaka mutum yayi tafiya zuwa wani gari a wani lokaci da yake aw waqatin ghairi muayyan ko wani lokaci wanda ba ayyana ba ku bayyana da kyau idan mutum ya wari yanzu kamar wanda suka dawo tafiye tafiye sun san lokutan da suke iya fi tsada na zuwa Dubai da Egypt da abin da ya kama da wannan wanda zai zo ya tafi yanzu da yayin da buru ya ɗabi yayin da buru irin wanda hutun da aka yi na tashi tafiyar da idan lada ya yi ko kuwa dan ya tafi ya dakata ne eh zuwa ya dakata ya huta to ba irin wanda ake ciki ba wannan ba komai mutum ya bai wuce yanin sa kawai da wuri karshen shekara suna zuwa in ka tambaye shi lada nawa za a baka dama ba dan lada ya ba inda hutun zai matsa gaba ma to ba zai yi lallai a wannan watan ba zai tafi lokacin da aka yi hutu ne shi ko na ibada in bai yi ba wannan lokacin gani yake ya saba wa Allah in yace rajab to rajab din nan zai ba canjawa to shi ne bambanci wanda ku tafiya ce kawai ka gada ma kake so kai ba zancen lada to shi ne ma da yake an wakatin gairi mu'ayyan da kasbi du'a ko ba lokacin da aka ayyana ba ba mutum ya tafi da niyyar addu'a inda hu a gurin ya ce ba zai roƙi Allah ba sai ya je wani guri ai ka haka ma aikin haji da umara kana da gurare ki bantattu da annabi ne ga ban ka yara amsa addu'a ko to kai ma ka ware wani guri yanzu ka ce a unguwar gannan albasa an je guri ka zana amsa addu'a sai ya ce waye faɗa yawwa ko a makabartar dan dolar an je daidai guri kaza ana amsa addu'a sai ya ce waye ya faɗa amma yanzu a aikin hajji kuwa za a gaya ba gurare da yawa da yawa musamman a maka guraren da ake amsa addu'a duk gurin da ake har gurin za a yi gurin amsa addu'a ne kan dutsen safa gurin amsa addu'a ne marwa gurin amsa addu'a ne in ka talle da iri zan gaya ma domin wanda aka turo da shari'a shi ya faɗa an fahimta da kyau ko lokacin da kake tawafi gurin amsa addu'a ne da ka zo kana yin sallah ta bayan tawafi gurin amsa addu'a ne in ka je gurin indararo da ake faɗa gurin amsa addu'a ne da annabi ne ya faɗa wannan shi ne to idan ka zo ka faɗi wani abu sabanin wannan sai ka kawo da ni a tu burhana kullin kuntu sani ka gani wani ibada ce wala ko a ce karka ibada sai ka je guri kaza kamar yadda sunan baitul lahi al-haram lidali kamar yadda kaji kamar yadda ake da fatar ɗakin Allah da addu'a wa hada sabab ba ba har yanzu a yanzu masu wari da masu kuɗi da yan siyasa in a je dukun dumi wasu fara gane wasu mutum ya ruga da gudu ya biya kuɗin kuma ya je addu'a muna tattauna da wani nace wannan ai alheri ne yace ne nace kwarai kuwa da ke su kai wa bokaye ki a tare imani an fahimta da kyau yawwa sannan su zama mushrikai gwara mutum ya tona ya yi da ya biyo gaya wa Allah ka ta sanadiya ku daina kule mutum mutum ya ruga da gudu ya je gaban Allah ya maki kirari ya ruke shi ya bi da ya zo wani ya makarya kuma ya ma a tsara imani to shine ma da yake cewa وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا لله عنه إنه وانا تبير بس كم وانا سعباني أقول المسلمين وانا سيوا أقول سعباني أكل سيوا حرام قال ومنها ما يقول الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع yana ɗaya daga cikin da aka hada shi da abin da ake da fadar haɗuwa ta kansa a wata rana tsayayya a sati mutum ya ware kuma ko alhaji kamar yadda na faɗa ɗaya wa fi jumla a dunkule هذا الذي يفعل عند هذه القبور أبو بكر بدأ الذي على قبورها هو بعينه أكن كنت الذين عانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ودع الذي هذا لفعل الذي ولا تتخذوا قبري بعيدا فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين أعيد بعود السنة هذا يوم وادو زفادر ونقولي سيئي أو لوكتي سيئي كان لكوما وبعود السنة ta hanyar zagayowar shekara aw jari ko wata aw usbu ko sati huwa bi aini akan kanta shine ma'anar i wannan shine i na faɗa da thumma yunha an dikki zalika wa dilli sannan an hana karami da babba dikki wa dilli da karami da babba duka annabi ya hana wa hada huwa da ta kataba an imam Ahmad inkaru irin wannan da imam Ahmad ya inkari da ya ga wani zai imam ahmad wa kada afrada nas fi hada jiddan wa akthar mutane da yawa sun yi sakaci da wannan sun yawa ke yi kuma wa zakara ma yafa'alu inda qabrin husayn ya abbaci abin da mutane suke yi a kabarin sayyidina husayn sun makala ce sai imam ahmad yace wa yadkhulu fi hada wa yafa'alu mutsal inda qabrin nabisa haka nan a jiran kaji za a nuna ma kabarin wayo tana na nabisa ita ma ana zuwa kamar da ake zuwa gudanar cewa nan da yake wa gairi a da wani sau ma yi fa'adu bil iraq inda da kaburi da abubuwan da mutane ke a iraki a kaburbura a lafi kalu inda ku kaburu ali sai a ce wa kaburin da yana ali ne nan rabi allahu an wa kaburin hussein an gane ku ko kuma nan kaburin sai na hussein ne wa kaburin hussein wa kaburin hussein wa hussein fatu bin jamal shi ma kabarin sa ne wa kaburu kaburu a ta gaya ba kaburburan wasu bayan allah da abai a ce ma wai nan ake zuwa للتبرع وما يفعل عند قبر أبي يزيد البستان ga wani kuma daga cikin jami'ai wani wali ima abu yazid al-bistani ana zuwa a kewaye kabarin sa idan rukun sa ila kuburi kafira da kaburbura masu yawa ba inda ya kai kira shi kaburbura da ake zuwa a wannan fi akthar biladil islam a mafiya yawan garuruwan musulmai sai ce la yumkin hasruha ba zai yi a wato da aita ba su saboda yawan kuraren da yawa ko nan mu ma kan za a nuna ma kuraren da zaka je ga an yi mabu da tayin da banka ba an gane ku ana yake wa'ati ya duka su ya bi ni kogo fi wakatin muayyan wato da fatar wayannan kaburbura a wani lokaci ke ban da ce wal istima'ul am da haduwa ta gaba ɗaya inda a gurin fi wakatin muayyan a lokaci ke ban da ce huwa ta kadu ha aida shine rukun gurin dini kamar ta kada kuma ne gabata wala alam wayna muslimin ahli al-ardi fi dhalika khalafa yace ban san wani sabani a gurin wato gurin musulmi ba wala yuftaru bi kasrati al-adat al-fasida kada ka rudu da yawaituwar al'ada maballaciyar al'ada rusakiya fa inna hada min at-tashabbuh bi ahli kitabai domin wannan yana kawace ne da wa ahli kitabai shine yahudi da nasara kwanan nan wani abu da ya shigo yanzu kwanan nan wani ya mutu ni na je tafiya bai fita ci uku ba bai fita ci uku ta ce biyu Allah ranar da aka yi uku ɗan ne gidan ya fi yanka shine wallahi jami'i yanka ba shi ne mu aka rika zuba ba yadda ka san an yi layya ana za mutane nama a leda danye aka aka rika rabawa dole wani ya ce Allah ya mai gafaran ya dai to kaga wannan shine ɗabi'u me ya fara mu da kiristoci yau da za a zo a yi tobeniya bayan an mutu na abubuwa da wanda ba a yi da yanzu musulmi da sulai a yi bokiti mai mai tambari a rubuta sunan wane wane a sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bokiti mai kyau ka zo ka rika wanka da shi a rubuta sunan aya a ciki kuma an shiga da shi wannan ga ga buta ga abin da ake yi na daga duk sulai wannan al'adu ne da kiristoci ka gani da hankacin za ka gani duk an yi an tabbara sunan mamaye to shi ne abin da ma da yake gaya mana ana to shi ne ma da yake cewa wala alamu ko na alladhi akhbarana alladhi sallallahu alaihi wasallam annahu qa'im fi hadhihi al-umma abin da annabi ya ba mu labari cewa zai faru a wannan al'umma abin mamaki وعدل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها eh asalin wannan shine wato kudin ce cewa akwai falalayin addu'a a gaban kaburbura wa illa sai ma da yin ko ba haka ba walau lam yakuma hada li aqiqadu bil qulubi lan ma hadalika kullu ba dan mutane suna kudin ci wannan a cikin zukatan su wannan abin da ba sai an shafe shi da ba wannan magana da ba da zai tafi kawari ya yi na kabarin wani abu ai kamar mai ka ko kaho ne za a kofar gida to ai in wannan kawon da zai amfani da zai bari a yanka shi ba shi kansa eh amma ya karewa shi kansa mai kawon an yanka shi yana lahira tuntuni duk kun zuba shi a jadda ba bai ma je lahira bai yana jadda an cinye nama gaba ɗaya kawon da ya rage shi ne kare kansa wani sai kuma ya zo kare ka daga gida lakin da kai la yu'li ya yi wanda bai da abu ai baya baya ba kaga to shine ba wuce ce mun ce zai baka riga sai ka duba sauyar bai da kana kasduwa ya duru hadi al-fati kana haramun idan libatar kawai yana dake wannan barnar ma da yake haramun ne ka salati inda kamar yin sallah ta kuli wa aula abin da ya kuma shine wa kana zalika fitnatul lil khalq wannan din yana zama wato fitina ce ga halitta wa fatha libabi shi kuma koba ce da aka bude ta gawa ga shirka wa iglaqan libabi iman kuma yana tushe mutum gaba da imani imani da ake so kai ga Allah kai imani kai ta Allah zai ba komai yanzu ka tamfara wa shi kuma Allah an karba ni ba ka ba wa wani kace Allah ya rabi muna ga Allah muna gare ka da wasu ke faɗa wane mutum Allah ya ce agna shi ana agna shuraka ya ne ke man ashraka fihi ma'iya gairi taraktuhu wa shirku ba ruwan Allah ba kucin sarki da wannan da zarar ka ko dan kadan ne cikin dari kace bari ka ba Allah ba tantance wato a wani ba tantance daya Allah ta sa'in da tara Allah rubuta karɓa ruwa ne shi ba ya san shirka kuntu sai nake wa mimma ya kullu bi zalika dukulan awwaliyan yana da irin abin da zai shiga wannan shiga ta farko shine ma huwa mushahidun lil yau fil madinati al munawwara abin da muke gani a yau a Madina ni kasbin nafi dubra kulli salatin maktubati qabran nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka je yakin hajji za su ga da kiyaran da suke faɗa ko ubara kai tsaye wanda zai zo kawai ya kudin cewa duk sallah sai ya tafi rauda ba rauda ba kaburin nabi domin rauda a yi guri ne zaman kan sai ya tafi kaburin nabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ta mutanen garin wai su ta zargin wai mutanen maka mutanen baki da wai ba su da annabi wannan abin da mamaki ne wai wanda yake a nan waɗanda Allah ya ba wa ajiyar annabi wai su ne ba sa san kai yanzu da kace a nan kana cikin ki ne ko kai ne da annabi saboda ka iya waka da abubuwa kawai da surutu kai ne yanzu a nan yanzu wanda Allah ya bawa ajiyar ka je ka ga mutanen da murya ba ta iya dagawa murya Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ka ga yadda ake bin ayar daki daki sai ko yanzu je ku faɗa da wani ba a gurin wani zai kafa wani ya rama ko kuma gine ya bu wa'annan san Allah alaihi salatu wassalam kai rashin ladabi su fitar da kai sai ba a haka anan don kare martabar wanda yake kwance a gurin amma kuma wasu ne suke ganin kai kana da wani adam wai ka fi san adam da ana da abu da mamaki da mamaki ke wannan da mamaki babu yadda Allah zai kai ajiyar wanda ya fi kauna hannun makiyar makiyarsa ba zai yi wa to shi kuma ne yake cewa bisalami alaihi sai dan fi sallama wa du'a inda huwa bihi kuma dan fi addu'a a gurin kuma su roki annabi sai mutum ya duya bara ta ga mutiya wannan bai ce ma haram ya ta waje ana su duya maki ya ana su haram ai annabi ne yake kar ku roki annabi ku roki Allah ni in an zo sallama za a yi shi za a yi wani malami ya ce ya yi sarki eh ka san sarki ne ba a sa shi ba a haɗa sai abin da yake so mujahidi ma sarki ne wa yarfa'una azwajahum ila dayni suna daga murya gaban annabi alaihi salatu wassalam daga murya gaban annabi ba ruta aiki take hatta ila bizza almasjid bihi kaji waje ya roke karka ji wa hayaniyar su da murya masu wannan abu wala fi hadiyo wa sibila hadith zaman lokacin hadith shi za su kai ka'ida cewa in ka je rauda application za ka ciki da kaci kayi je sau daya to za ka ƙara koma rufe sai shekara ta ɗaya. Kai da dini domin idan ka ba kofa abu da wanda yake zaune a Madina ai kai ba za ka samu sanda za ka ba domin inda da kofar abu ɗaya kai kana zaune a Madina me zai hana ka kullum ka je ka zauna to da ƴan Madina kaɗai za ta haɗa ƴan Najeriya da sauran garuruwa na duniya halartar gurin annabi alaihi salatu wassalam da ba za ka samu guri ba wallahi ba za ka baka ba to shi ne ma da yake hatta da ka annan zalika min sunan sala kai ka dauka wasu sun dauka wanda yana cikin sunnonin sallah ba da zara an kida da sallah azhar sai ka tafi la'asar sai ka je maghrib sai ka je isha asuba wasu sun dauka yana cikin min sunan sala بل إنهم لا يحافظون عليه أكثر في محافظتهم على السنن ما يجي وسن في إياه وإنما بيد إياه دولة سنون الله وإنا لله وإنا إليه راجعون يجي وأسفا أبن تكي على غربة الدين وأهله yadda aka bai da addinin nan ya zama wato baƙo gama abuta bin addinin wa fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam allati yanbaghi an yakuna ba'da al-masajid wato bu'd al-masjid al-haram ba'd al-masjid al-haram cewa masallacin annabi da ya zanto mafi soyuwa wanda ya kamata a ce an ya kula wa adal masajid shine mafi nisantar masallatai bayan masallacin harafi amma da malibu shari'atahu dangane da abin da ya saba wa shari'ar annabi su ya kamata a ce an fara kawar da duk abin da annabi ya hana a masallaci a fara kawarwa daga masallacin harami da masallacin annabi da masallacin kudu to amma abin da kai shi wasu nan suke kaiwa hada ma da yake wa kanta baka fi kalami shi ke islam ibn taymiya ya gabata a magana ibn taymiya an ba da ahli ilmi rasafa fi ihtiyaj al-sabr al-sharif bisalam alayhi wasu daga cikin ma mutane sun ce ba laifi mutum ya je gabar annabi ya sallama idan da sallar masjid da salatu wa dawi idan ka je masallaci dan yin masallacin annabi dan yin bi sallah da makamantan haka wasu malamai sun ce ba laifi ka je kai masallama ka wuce yake wa ka anna zalika bi kaidi adami ihsan amma su kansu sun ce kada abin ya zama ba kuma wato kamar sallah za ta wal ihsan da yawaita wa tikrar da mai da abin tikrar kai ta mai da yadda zaka hana wasu kauli a cewa zalik domin a ƙarshen wannan ya ce wa ma qasdu da'iman lil salati was salam mutum ya rufaci wannan gurin dan yin sallah kuma ya je sallama ba ma abin su ahadar rasafi maliki wa taɓa sanin wanda ya zama abu jaki ne har imam malik da suka ce wannan abu abu ne na ɗaukuka ba. Kulci sai na cewa hada jarfi wannan safa-safan da aka yi ana allazi na kalauce ku an ba da alalin wanda malam ya ɗauko daga wasu ma abu ta ilmi ya ce huwa allazi na zahu na rahu shi ne abin da muke gani muka yi da shi wani aka mido a nan ko muka dogara da shi bi sharɗin aidin masu da sharɗin iyakancewa wanda aka ambata a baya karka mai da abu ya zama kamar Allah a zan da lafiya. Tayin da tayin misali a ce ka je ka je sallah a zan to sai ka hakura wata kila sai gobe kuma sai ka je la'asar. An fahimta da ku domin kada kike koma na zuwa ziyara. Idan kuka tafi a wannan lokacin kin ko zan ku zai sa wayanda aka ɗiba domin adadin mutane ake ɗiba za ku toshe musu damar zuwa ziyarar su domin wannan abu zai ba da dama ga kasan tare a cikin gaba daya in kuka zuwa ce yayi tsada to ka kai da kaje ka kyale wanda bai je ba kuma wannan ba da damar wani ya je wata ibada kai ma sai Allah ya biya ma wata bukatar da kake da niyyar ma in ka je waje kaza kai saboda ka zo wa dan uwanka abin da kake so kanka amma sai ga ananiya yanzu a taro da mutum ya zauna ba da ana zuwa ce a tashi ba wani ya zauna sun zama har dare ba zai tashi ba yawa to ya wani zai zo ya shigo da aka ce dauda yin annabi ya zai samu yin sallah a gurin idan dai bari ake karatu tsakani da Allah to shine ma da yake gaya mana fa yajuzu liman bil madinati iyad al qabr al sharif bi salati alayhi ya halatta ga wanda yake zaune a madina yaje ya wa annabi sallama a yana tashi da لأن ذلك ليس اتخاذ أجانب yace domin haka wannan baya ɗaya daga cikin wato min ittiqadi ai da bakar ki gurin ki ba domin kaga lokaci bayan lokaci gani kama huwa zai kame da yake a fili maliki wa salamu alaihi da yi masa sallama wa ala sahi da yi da abokan sa guda biyu mashru'un bil adillati al amma an shar'an jaji da dalilai ga mamu فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا بايا halatta ka kore abin da yake wato a jara'a an sake shi saki ba kai ila ni sallallahu alaihi wasallam a cikin hadi kaburi ya aida saboda halin da annabi yayi cewa kada ka ci kabarin da a kai yi to da haka an bada dama amma kada ya zama yi kuma mun faɗi ma'anar yi a baya shine kamar da lokaci tsayayye yawa amma mutum yana da dabara yau ya zo da yi jiji sallar magariba gobe da yi jiji sallar azhar haka ya sassa ba lokacin bai mai da shi ne ba jiji ba baka saba wa annabi ba limkani jami'i bi mulahazati sharti da yiwuwar hada jami'i ta lura da sharadin alladhi zakarna wanda muka ambata wala yakhruju alayhi annana la na'lamu anna ahadan min as-salaf kane malu zane yace hakan ba zai fita da cewa wato ba mu zamu wanda da cikin magabata yana haka ba domin shi yana son da aka kawo mu kai yace لأن عدم العلم بشيء لا يستلزم العلم بعدمه domin rashin sanin abu baya lazumta wa mutum cewa babu abu misali wanda ya zo yake ba ka da wani yake akwai waye ya kawo ilimi a ciki eh wanda yake akwai domin wanda yake babu wata kila kiya ya tafi a zuwan babu zai iya yiwa bayan baya na kuma wani abin ya faru aka zo aka ce ina ka kihu sai wani yake baya na sai wani yake ya shiga to cewa ya shiga shine ilimi domin zai iya yiwa wanda yake baya ne shi bai gani ba ne dan da ya shiga kai kuma ba a duba da shi yawwa to cewa ya shiga ciki shine ilimi ba cewa baya nan ba shi kuma wanda a kan abin da ya sani wa ma shahida illa bi ma'aliman to shi ne abin da ba da yake faɗa kama ya kulu na ulama kamar yadda malamai suke faɗa suna cewa wa bi misli hada yakfi al-ithbat لإثبات مشروعيته الأدلة العامة a irin misalin wannan ne ya isa a tabbatar da shar'antuwar dalilan da suke gamammu ma da ba mutukar cewa annahu la yathbutu ma yu'adidu mutukar abin da yake karo da su bai tabbata ba shi ma na da zai dangane da abin da muke akai ala anna dai islam kan da karatun ka'idatul jalila eh dai islam ya faɗa a cikin ka'idatul jalila mujalladi dai ne kitabi ne karami ba annabi annahu qala qala ibn umar yusallimu ala al-qabr Abdullahi da Umar yana zuwa yawa kabarin Annabi sallama yace ra'aytu mi atamara na gan shi fiye da saudari aw afsa saudari aw afsa ko fiye da dari yajiu ila al-qabri fa yaqulu assalamu ala nabi kun ji zai yawo cewa komai mutum yake akai ilimi ne dai mutum ya waye cewa kullun da azan zai shi ne kun fahimta yau kullun da azan zai ji wannan sai ne sauje suna gane ne nake nufi domin wannan abubuwa ne wanda wato wasu suna na a son kuma ita bugawa amma kawai lokacin da ka tafi dama ka je wannan duba iki ba ko da a ce yau da ka je da azahar gobe ka kuma samun dama ka koma da azahar amma baka bai da shi cewa duk ba ba ku bai yace assalamu ala abi bakr bayan yawa annabi sallama Abdullahi da Umar sai wa Abubakar assalamu ala abi sai ce sallama ga babana ba sai ya ce umar ba kuma ya sani kun ga hakin a tata bai suna girma wa iyaye ba ta kama sunan su kai ki in kuma kai sun kama suna to sai an faɗi wani abu kana abi kaza radiyallahu anhu fa inna zahirahu anna kana yaf'alu dhalika fi halati al-iqamati la la safar kun gani ko cewa abin da yake a fili ba tafiya yi ba lokacin yana zaune a madina yake haka ya halatta ke nan da yanda kawalahu bi adda gara fadin sa cewa to dari mimma yubadu hamdu hadha al-asal ala alati sabar wannan yana nuna zancen ba lokacin tafiya ba a wajen tafiya ma ya halatta wanda yake yana cikin madina ya halatta ya ji da da rika zuwa ya annabi sallama ya yi na sha daya dama mutum sha biyu ne kawai a safaru ya mutum ya takakkiya don zuwa kabari وفي أحاديث الأول عن أبي هريرة عن الذي قال لا تشدوا رحالا لا تشدوا رحالا الذي يجمع كل تبيع إلا إلى ثلاثة مساجد إما مسلاتين كما كل تبيع لن يبادى سوى كل مسلاتين shi za ka ce da halatta mutum ya dau kaya ya kai kuka duno ya ga shi ki kaji ba duk masallatin karo waje ba ba sai dauki kaya ya kullawa ya tafi ka duno ne ki kaji a inda ka duno kake zuwa kai azumi a kan wannan daban daga nan ka samu dama ba ka shiga masallacin da za ka yi ko masallacin da za ka yi tikafi wannan daban amma ta kakkiya ce ku kaya ya tafi zaria ko kaduna ko borno ko sokoto la la ba da mu ya da domin annabi ya hada sai annabi ya dimba masallaci ko sai annabi ya ce al-masjid al-haram wa masjid al-rasul wa masjid al-aqsa to hukunna wa fi riwayatin bi lafzin إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد كان أنا أي جديد أن يدعو مسلاتين مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا مسجد إيليا هي مسجد الأقصى مسلاتين كله da muke fata Allah ya kwato mana akhrajahu al-bukhari bil lafz al-awwal wa muslim bil lafz al-akhar min tariq al-thani anhu wa akhrajahu min al-tariq al-awwal ashabu sunan wa ghayri wa lahu tariq thalith inda ahmad والدارمي وقد خرجت الحديث مبسوطا في الثمر المستقام الثاني عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله يقول la tushaddu wa fi lafzin la tashaddu kaga nan la tushaddu mabni lil majhul la tashaddu la alibi kar ku kulla tafiya al-rihal zuwa tafiya ila illa ila thalathati masajid فالدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى رجعه الشيخان وله أربعة طرق أوردتها في المسجد الثالث واللفظ آخر لمسلم وطريق راجعة يرويها جهر بن حوشب وعنه الاثنان يتي أهلهما إيرغ ليس ليس ابن أبي سليم عنه قال يتي لقينا أبا سعيد كله ولا تنزيل الصوت wata ran mun haɗe da sa'ad bin malik bin islam za mu je mu kai ziyara to dutsen to wala dutse ne dutsen to dole ne ne ya kai abu yawa da sai da annabi Musa an gane gurin da Allah ya tattauna da annabi Musa shine turin ina to sun haɗe da Abu Sa'id al-Khudri ya haɗe da wasu za su fita فقال سيدي سمعت رسول الله يقول لا تؤمن المطيع مطيع illa ila salatati masajid annabi yace ba a daura dabbar hawa a kunna mata sirri dan tafiya in ba masallaci uku ba kun ga fa shi ya kalla hadisi a matsayin abu ya ga mai komai in dai abu ne na ibada ba a yi abu da yanzu kudiri yace ba a haka wal akhar abdul hadi bin bahra anhu qala yace tafiya ba ta yi kudiri wa tukirtu indahu salatu dhuhr wa zikirta indahu talatu tur yace a gaba da aka ambaci cewa ana zuwa turu zaina har ayi sallah ta faqada bi zikala rasulullahi la yakuni muti an yata halu illa ila salatati ila masjidi yubtaga bi salat ghayr al-masjid al-haram annabi yace la yakuni muti baya halatta bi dace ba kai bai kamata ba ga wanda zai daura dabbar hawa an tuke da yi tafiya li halu ga tafiyarsa ila masjidin zuwa ga wani masallaci yau daga bi sala wanda ake sallah a can gar masjid haram ba masallaci ne a karba wa jahr bin wa jahr da'ib jahr bin wa da'ibi wa kada ba zan jihadi ziyara shi kadai kawo wannan tsari ila masjidin yau daga bi sala zuwa ga wani masallaci da ake libata sallah a can yace bayyana munkiratu bi adadi wurudiha bi sulhi al-ukhra yace alwaya ce munkara saboda ba tare da ta wata hanyar daban ba da ga abin da yake a ta wala bi da rin ilaihi ana ishara yace har da dai hanyar ba wa kadalika lam tari ila hadith al-ukhra haka nan ba zo a wata hanyar daban ba wa hiya zawajiyat wa galibuha la akthar min hadith wahid yace hadisi ne guda ta ko biya yau kuma daga hanya ne wa kad kuntuha kulluha fi samar al-mustaqa yace ka karanta littafin samar al-mustaqa gaba ɗaya na koro فعدم ورود هذه الزيادة لكن تبدور وانا قارب وفي شيء من هذه الأحاديث كم وانا أولي قوي انها حديثة على كثرة حديث يورد وتعدد مقالبها الأكبر لكما يويتور أقيل سكفتو فيما نهدي لأكبر دليل سبو دمويتي كلمة دليل على نقارة الزيادة أكن سوى زيادة الأفعال الأفعال المنكرة وبطلان وأقوم بالتشيئات فهي من أوهام شارة الشعب abdina hausa shi ya ji da hausa yana ɗaya daga cikin mai wato wahamunsa yana samun mutum ne mai yawan wahani abu rawi an ko wanda ya ruwaya daga gari shi ne abdulhadi fa inna fi ba'd al-dhafi min qibali hindi domin yana da rauni wajen hadda yana haddace abu ya manta kana na hadin fi tarjuma wasu shahar min al-taqrib ibnu hajar ya faɗa a cikin littafin a taqrib yana cewa shi ja bin haujab sadiqun kafirul awham mutum ne ne gaskiya amma yana yawan bantuwa kaga akwai matsala haddani an abi masra al kibari annahu laki aba huraira wa huwa ja'i yace ya abu masra ya da abu huraira yana mai tawwa fa kana dai ce min aina laki akamanta daga ina kake kale ki akamanta min asu na dawo ne daga tur yunan tur sai na sallai bi ila zalla ta kale ki amma saurara inni law adraktu kalam da da yace wallahi da na ga kan da zaka ko da bazan baka kaje ba me yasa inni tabi ta rasulullahi da kunna da annabi ya ce la tashaddu rihal illa ila thalathati masajid al masjid al haram wa masjid hadha wal masjid al aqsa akhrajahu at-tayali wa akhrajahu malik wa an-nasa'i wa akhrajahu abu ya'la bin akhrajahu yace aradu khuruj ila su aradi qad'at al-makki nau'i yake na ka an ka zo daga qad'at al-makki kare yake arasul khuruj ila sur na yi niyyar zuwa suri zaina fa ta ce ibn umar na tambayi abdullahi ibn umar fa kare yake amma alinta annan nabi sallallahu alaihi wasallam kan baka ta annabi ya ce la tushadu li hal illa ila thalathati masajid ba ba kullu da biya ce sai masallaci uku kaga wanda zai ce hubba an hana mutum zuwa am turi sini kai kuma da zaka hubba da ka samu المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الاقصى يجي ودا عنك صورة فلا تأتي يجي كرك كتال يزوج لنا كرك أخرجه الأزرقي في أخبار مكة بإسناد صحيح رجاله رجال صحيح وروى المرفوع منه الطبراني في المعجم يجي من طريق أخرى وأورده الهيثمي فيما وكذا رواه الفاكهي في تاريخ مكة وفي هذه الاحاديث تعريف السفر الى موضع من المواضع المبارك wannan hadisan suna nuna haramcin yin tafiya zuwa ga wani guri daga gurare masu albarka misal makabir al-anbiya wa salih kamar makabartar wato annabawa da wato nagartattun bayi wahiya wa in kanat bi lafzin nabi la tushku duk da cewa wato lafazin da aka kawo la tushku cewa ayyai hazo da ba a kulla tafiya sai ce bal muradu an nahi abin da ake nufi da wannan mabudin masrud shine haramtawa kama kana al-hadith kamar da hadith ya fada ala wizani qawli ta'ala fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj da Allah yake mutum da al-hadith ashurun ma'lumat an gane mutum da yake haji ba ba ba ba ba kanti ba ne wala jidala sannan kuma babu mutu fil hajj me ake nufi da wannan labari ake baka ko hana ka ake yi to shi ne irin wannan lafi jirgin shi ba alhaji ashiru ma'aluma balara ba wannan misali ya mutunci ɗalibin ilimi zai gane yadda ake tattauna matsala ta ilimi kaga nan ayar bata sai karfe ba amma kuma haramu labari aka baka cewa in ka je aikin haji ba batsa ba fasikanci ba mutu amma ayar tana nufin karfe amma kuma labari aka baka to shi ma nan lafi jirgin da ya hala labari ne amma kuma ana nufin karfe to shine ma ne yake cewa wa huwa kama kana tsaibiri huwa abu lagu min zalilillahi ya fi fitowa karara dangane da wato hanya a fili to ka annahu kana la yastaqim kamar da yake cewa a hanyar sadari ziyara ba a libadar yin ziyara illa hadin bid'a sai wayannan guraren liktisasi ha ko kuma la yastaqim hanyar sadari ziyara bai dace a libaji wani guri da yin ziyara ban ba wannan guraren ba yake sake ya dawo da gefen su bai mafsasar bi da abin da hadisi ya gefen to shi ne ma da yake na ga nuna mun lokaci za mu tashi kul sai ne nan gurin shi kuma mala zani ne magana ta ga sai mu tsaya nan awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu lafiyarsa Allah ya kai kuskure Allah ya ba mu sarki ya ce mana Kuna da kwala da suna yin tsayawa da kofin sama da kusa. Allah ya biya kowa bukatun suna da kai Allah ka ba mu da muna ne albarka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya mu kiyaye mu da malaman mu da ya kowa mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka shiga su da gafara dan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu shugabannin ba Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya wani jijiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عماك يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين